وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشرن ترى وتن جمادى الثاني شكرا تدبو لا دريه da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna darasi na ashirin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na riyadu salihin da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a sabuwar jami'ar bayero kano najeriya idan yan uwa za su iya tunawa muna kitabu tauba babu tauba a cikin riyadu salihin a cikin wani dogon hadisi na kabu dan malik da ake ba da kisarsa dangane da laifi da ya yi kuma ya nemi tuba kuma kafin ya tuba din Allah ya ladabtar da shi da shi da sauran waɗanda suka shiga laruri irin nasa sun yi kwana hamsin annabi ya ce a daina kula shi kar a yi mai magana da shi da sauran 'yan uwansa a garin madina kuma haka aka share kwana hamsin din nan ba wanda ya kula su sai daga baya allah ya dubi zukatansu ya karɓi tubansu to tuban nasu shine aka zo aka yi masa albishir cewa Allah ya karɓi tubansa ya cika da farin ciki da jin daɗi to mun tsaya lokacin da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi sallama don ya ji tabbas ya ji dahir an gaya masa amma bai gamu da annabi ba da ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana kallonsa sai ya ga fuskarsa ta yi haske kamar hasken farin wata ko fiye da hasken farin wata ya ce wa kunna na arifu zalika muna gane wannan wato idan annabi yana cikin farin ciki sai a ga fuskarsa ta yi kyalkyali ya ce falamma jalastu bai na yadaihi kultu ya rasulallah ga ka abu ya zo gaban annabi ya zauna ya ce lokacin da na zauna a gabansa sai na ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna min taubati an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi ina shaida maka godiyar da zan yi wa Allah akan tubana da aka karba da taufiki da na samu a wajen Allah duk dukiyata da na mallaka an an khali'a wato zan fita zan fidda jikina zan cire hannuna daga dukiyata duk na ba da ita sadaka ga baki daya idan baka gane ba abin da yake nufi tun da dai Allah ya karɓi tubana ya rasulallah ina shaida ma duk abin da na mallaka a duniya na ba da shi sadaka saboda Allah don yi wa Allah godiya kawai kuma mutum ne mai dukiya ya ba wa Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuna cewa idan abin farin ciki ya samu mutum yana da kyau ya yi sadaka an gane ka ci jarrabawa ne ciri wani kuɗi kai sadaka ka samu wani promotion ne ko wani ci gaba ko wani babban kasuwanci kai ko wani alheri ya samu ɗan uwanka to ka cira cikin abin da Allah ya baka ka yi sadaka wani abu ne mai kyau kwarai da gaske don nuna wa Allah godiya akan alherin da ya yi maka kakkamanta da wannan kuma ba sai ka yi mai yawa ba ko da kaɗan ne ko da ɗan kaɗan ne abin da ya damu ubangiji shine niyyarka cewa ka ga alheri ya same ka kuma ka cire ka ba wa Allah don ka nuna masa kai appreciating wato alherin da ubangiji ya maka kar mu manta da wannan yana da muhimmanci shi kaga wannan da yake imanin nasa yana da nauyi yana da ƙarfi abin da ya mallaka a duniya gaba ɗaya ya ce ya ba wa Allah kawai Allahu akbar imamul ƙurtubi ya ce ya yi bakance cewa tun da Allah ya karɓi dukiyarsa ya yi bakance ya yi iltizamin tun da Allah ya karɓi tubansa ya ba da dukiyarsa gaba ɗaya wannan nuna wa Allah godiya ne da kuma neman lada kuma annabi ya tabbatar da shi a kai kuma imam qurtubi ya ce wannan baya cikin bakancen da aka hana kamar daman ya ce in dai Allah ya karɓi tuba na ni kuma insha Allah duk abin da na mallaka zan bawa Allah tabaraka wa ta'ala فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك manzo Allah da yaga ya bada wannan dukiya duka sai ya ce ka ga rike wani bangaren dukiyarka kenan annabi bai karbi sadakar tasa gaba daya ba sai ce rike wani bangaren dukiyarka saboda yana ji masa tsoron kada ya cutu da talauci bayan ya ɗauki dukiyar ya bayar fa huwa khairul laka shefa alheri a gare ka imam al-qurtubi ya ce wanda aka ce wato ya rike ɗin shine ya fi yawa sai annabi ya karɓi kaɗan ya ce ya rike mai yawan kamar yadda ya zo a cikin asulusu wasulusu kathir a hadisin sa'ad kenan ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku yana da yawa duk da wasu malamai sun yi inkari wa shi imamul ƙurtubi cewa yaya aka yi kasancewa dukiyar da annabi ya karɓa ita ce kaɗan wanda ya bar masa ita ce mai yawa suka ce wala dalila fi hadithi sa'ad wannan hadisin na sa'ad ibn abi waqqas da qurtubi Allah ya masa rahama ya kawo babu dalili akan cewa haka ya faru akan shi Ka'abu dan Malik suka ce ai wannan kissar Sa'adu ta sha bamban da kissar Ka'abu dan Malik shi Sa'ad ai bai da lafiya ne ba shi da lafiya yana ganin ba lalle ya tashi bai ba da sadakar dukiyarsa annabi ya dora shi akan wannan tsari din amma shi wannan ai lafiyarsa kalau kawai dai me yasa annabi ya ce amsik alayka ba'd malik yana jiye masa tsoron kada dararul hajati wal faqr ya same shi ma'ana ko tsananin bukata ko talauci ya zo ya dame shi ta yadda ya dauki dukiyar gaba daya bayar kar ya zo ya shiga damuwa daga baya kuma gashi matsayinsa ba irin nasu abubakar bane ba dan abubakar kan shi kan duka ya bayar kuma ba matsala don haka ya zo a wata riwaya ta hafiz ibn hajar kamar yadda ya zo a cikin fatul bari kuma ya zo a riwayar abu dawud ya ce inna min taubati an akhruja min mali kullihi ila Allah na ba da dukiyata duka zuwa ga Allah sadaka sai annabi ya ce a rabi dai za mu ɗauki rabi sai ce a sai ce uku ma za mu ɗauka ɗaya bisa uku za mu ɗauka sai annabi ya ce e a wata riwayar ya ce wa yujzi an ka min zalika thuluth ɗaya bisa uku ya isa ya ka abu ba mu ɗaya bisa uku ka riƙe ɗaya bisa biyu to kaga wannan yana ƙarfafa ra'ayin imamul qurtubi kenan Allah ya masa rahama wannan riwaya da ta zo a cikin wato a fathul bari da ibn hajar ya kawo ta imamu zuhuri ma ya kawo ta riwaya makamanciyar wannan Allah ya masa afuwa wa qultu ya rasulullah inni amsiku sahmi alladhi bi khaybar kabu dan maliki ce shikenan ya manzo Allah tunda ba za a karba duka ba rabona rabona na dukiyata da nake da ita a khaibar ita kaɗai zan riƙe sauran na bar wa Allah wa qultu ya rasulullah inna Allah ta'ala innama anjani bisidiki kabe yace ya manzon Allah ka sani cewa fa gaskiya ne da na faɗa Allah ya kubutar da ni anan malamai suke cewa duk inda za a je a dawo mutum ya kokari ya riko da gaskiya wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yata'ahadu sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan mutum bai zai gushe ba yana sabawa da yin gaskiya har sai Allah ya sa a rubuta a littafinsa cewa shi mai gaskiya ne duk inda kake kai kokari ka rike gaskiya kuma wallahi mai gaskiya shine mai cin nasara jama'a ƙarya duk inda take duk dadewanta sai ta lalace wani alkawari ne duk inda ƙarya take ba ta dawwama za ta iya yin fure za ta iya yaduwa za ta iya kaza za ta iya kaza amma ta lalacewa mai gaskiya ko koda an danne shi ko me ya faru nan gaba sai ya samu nasara shi yasa mutum ya kokari ya rike gaskiya kawai yanzu anan ka duba ya faɗi gaskiya amma ya sha wahala ko to amma ka duba Allah ya ce ya yafe masa yanzu wannan bai zama alheri gare shi ba yace to ya manzon Allah gaskiya na rike Allah ya kubutar da ni daga wannan yani yace wa inna min taubati an la uhaddisa illa sidqan ma baqaitu ya dada yin wani alkawari na biyu bayan can ya ce ya bada dukiya yace wannan bai isa ba ina shaida ma ya manzan Allah yana cikin tuba na nayi alkawari a duniya ba zan sake yin ƙarya ba duk abin da zan faɗa in dai ina da numfashi to gaskiya zan faɗa kawai ko ma me zai faru tunda ne na faɗi gaskiya yanzu Allah ya kubutar da ni to duk abin da zai faru a rayuwata ko wallahi gaskiya zan rinka faɗa zan shanye kuma duk jarrabawa to fa yace shine ma baqitu iya abin da ya saura mun wato a rayuwata fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allahu في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى yace na rantse muku da Allah ya jama'a tunda na faɗi maganar nan na yi alkawari duk inda aka je gaskiya zan rinka faɗa to babu wanda na sani a iya ilimina da Allah ya taɓa jarrabarsa a yi ta gwada shi a yi ta gwada shi a kan ƙarya ya faɗi ƙarya irin yadda Allah ya jarrabe ni abubuwa suna zuwa masu yawa sai in ga cewa kai ai gwanda ne ƙarya na wuce ya ce ina ai tun da na yi wa Allah alkawari ba zan sake ƙarya ba to ba zan yi ba ya ce ni dai ban taɓa ganin wanda Allah ya jarrabe shi wannan ba a wata fassara malamai suka ce ma wato ban kalmar ablahullah ban taba ganin mutumin da Allah yi masa ni'ima ba ablahullahu ana nufin an'ama alaihi Allah kamar yadda Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin bakara abinda ake nufi da fassarar wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ai wa fi zalikum ni'matun min rabbikum عظيم نعمة عظمى من ربكم عظيم كلمة بلاء أنن با بلائي دكسني نجرب وابا بلاء أنن أنا نفي النعمة أنا إيه فسر النعمة دمتين وتو البلاء يتكلمر البلاء تستعمل في الشر وتستعمل في الخير أنا إيه أمفاني دكلمر بلاء a cikin shari'a ce bala'i ya same shi akan ce kuma bala'i ya same shi ana nufin alheri ya same shi ni'ima kenan kamar yadda yazo a cikin wannan aya wa fi zalikum bala'un ai kun ga kalmar bala ne amma ba sharri ake nufi ba ana nufin ni'ima ne daga ubangijinku mai girman gaske ina fata ana fahimta yawwa kuma ana iya amfani da ita wato a kan sharri ita bala ɗin kamar da na yi bayani saboda abin da ake nufi a cikin ayar fir'auna ake nufi da Allah ya jarabe su da fir'auna da rayuwa da fir'auna shi Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim yayi ta kashe maza fir'auna yayi ta kashe maza ya ta barin yaya mata bokayensa ne suka gaya masa cewa kai mun fa duba mun gani a garin nan fa za a haifi jaririn da zai zo ya ture ka akan kujerar mulkinka ya kwace mulkinka fir'auna ya ce ni aka ce kwarai kuwa to yanzu ya zan yi bokayensa suka ce ai zaman lafiyanka duk wata mace da ta haifi ɗa namiji kawai daga yau a yanka shi kawai malam haka aka kwashe shekaru in dai mace za ta yi naƙuda ta haifi ɗa namiji a lokacin mulkin fir'auna a garin misra a ƙasar misra to wuka ne kawai maganin yaro ya yanka jarirai bila adadin a kan me saboda kada mulkin sai kubuce masa wannan darasi ne babba mutane su sani cewa masu mulki fa ba sa so su rabu da mulkinsu duk inda mai mulki yake ku ji ku sani wannan duk inda mai mulki ko basarake ko ɗan siyasa ko ma'aikacin gwamnati yana riƙe da wata kujera ba yadda za a yi mutumin yana mulki ya bar mulkin sai kubuce masa kuma suna iya yin komai tsoron Allah ne kawai yake iya kare mai mulki akan rabuwa da mulkinsa ya sallama yanzu a nan gurin wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim idan muka fassara shi da jarrabawa da ibtila'i da bala'in da Allah ya dora wa mutanen annabi Musa da shi da banu Isra'ila gaba daya kaga ya shiga uku ta yadda ya ta kashe yayin mutane malam hatta annabi Musa kansa an haife shi a lokacin da Fir'auna yanka mutane yake yi Allah ne ya kare shi mahaifiyarsa Allah yi mata wahayi ilhama tana haihuwarsa ba ta bari aka gan shi a gari ba sai ta ɗora shi a cikin akwati ta lullube shi ta ɗora shi a teku ta ce Allah ka kare min kayana kuma Allah ya kare shi ya dawo kuma gidan fir'auna fir'auna ne ya kula da shi annabi Musa mallan rayuwarsa a gidan fir'auna ya ci ya sha tsalle-tsallensa da rarrafansa da koyon tafiyarsa gaba da a gidan fir'auna yi annabi Musa dan hatta kai ga malamai suna cewa a wannan lokaci akan ce da Musa Musa ibn Fir'auna Musa ibn Fir'aun Musa dan Fir'auna da yawa mutane sun dauka annabi Musa dan Fir'auna ne ashe mai rugurguje mulkin Fir'auna ne daka duk inda Fir'auna zai yi halakar da annabi Musa fa ya bi ya ce aje a nemo shi sau nawa fir'auna yana sa a kamo a nemo musa ce guda mun da shi da gawa jayayya da rikici ya hada shi da bakibde wani mutum bakibde wanda baya kan addinin anan musa kuma baya sa anan musa mabiyin fir'auna ne a lokacin kibdawa mutanen fir'auna ne suka yi jayayya da ba isra'ili wanda yake bin anan musa annan musa ya masa magana shi baƙi ɗin yayi wa annan musa rashin kunya ya gasa masa rankwashi fa wa kazahu musa fa qada alai ya zabga masa rankwashi sai ya kashe shi ya mutu ai da labari ya je wa fir'auna cewa ku je ku nemo mun shi duk inda yake ko yana raye ko yana mace shi yasa wani bawan Allah mai imani a fadar fir'auna ya ji fir'auna yana cika baki akan wannan cewa a kamo musa a kashe shi kuma daman bokayensa sun gaya masa musa ɗin nan fashi zai kwace maka mulkinka shi ne ya bi annabi musa ya ta neman shi a garin misra وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين Allah ce fakharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin ya Musa na ji labari ya Musa na gani a gabana fir'auna da waɗanda suke tare da shi sun yi shawara ya tamiruna bika liyaqtuluka za su kashe ka fakhruj ka fita daga wannan garin inni laka min nasihin ni fan mai nasiha ne gare ka sai an jima na tafi fir'auna yasa aje a nemo shi Allah ya ce haka annabi Musa ya fita daga garin Misra fa kharaja minha khaifan yatarqab ya fita daga garin Misra yana tsoro yana taka tsantsan yana bibiya wace hanya zai bulle ya fita ba a ganshi ba ba a kama shi ba jama'a wannan fa annabin Allah ne akwai wani wanda zai zo ya ce wai shi wai baya tsoron wani a'a ai jin tsoro ɗabi'a ce ta ɗan adam kowaye kai a zo a ce yau ana neman ka za a kashe ka ai dole ka ji wani abu ai da haka ba aibu bane wani mai da'awa ko wani mai karantarwa ko wani mai matsayi a cikin al'umma ya ji wasu abokanan gaba suna neman sa za su halakar da shi ya buye ya gudu ba laifi bane fa kharaja minha khaifan yataraqqab ga annabin Allah annabin Allah ya gudu ya fita yana neman buya kai zaka fita ne ka je ka ce ai aje a haduwa akwai Allah na'am akwai Allah amma kuma Allah bai hana kai al'akhzu bil asbabi ba kai riko da sababi abinda nake so ku gane anan shine me yasa fir'auna yake gaba da annabi Musa saboda mulkin sa kawai saboda ai tunda annabi Musa yazo yace fir'auna ba Allah bane akwai wani Allah daban ba ba fir'auna ba to ya gane zai ɗebe mutane su dawo suna bin bayan shi su daina bin fir'auna da haka duk inda fir'auna zai yi yaƙi annabi musa sai ya yaƙe shi kuma har ya gama yana kan yaƙar annabi musa sai dai kuma da ƙarshe allah ya ba annabi musa nasara kuma wannan sai yake nuna cewa dama duk wanda ya riƙe gaskiya shi zai samu nasara ko da ko wanda yake mulki ya fi shi ƙarfi don haka ka abu ɗan malik ya ce allah ya jarrabe ni wallahi aka yi ta zuwa mun da abubuwa na jarrabawa ya ce wallahi ma ta'ammattu kizbatan mundu zalika mundu qultu zalika li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yawmi hada yace wallahi ban taba wato yin ƙarya da gangan ba ma ta'ammattu daga alhamdu ne da gangan deliberately yana tsane yayi ƙarya yace ban taba yi ba a rayuwata ana cewa wato kizbatan kuma ana cewa kazbatan duk ya halatta a larabci ma ta'ammatu kizba ko ma ta'ammatu kazba kaziba bi iskanid zal ni dai in faɗi ƙarya da gangan ban taɓa yi ba tun da na ga manzan Allah har zuwa yau da nake baku labari to ana kaga amma yana nuna zai iya yin ƙarya da kuskure kenan ai ko tunda yace ban taba yin ƙarya da gangan ba to kuma wannan yana iya nuna cewa mutum zai iya yin ƙarya da kuskure yayi kuskure yayi ƙarya ko ya manta yayi ƙarya yace ban taba yi ba yace wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fima baqiya kuma ni ina fatan Allah ya tsare ni cikin abin da ya saura a kwanakina kaji in kayi alwashi kayi alkawari to sai ka ce Allah dai kare mu kaza kaza kaza Allah dai kare mu dan wallahi idan baka samu kariyar Allah ba ba inda zaka je in gaya maka gaskiya hatta wannan addinin da kake yi hatta wannan musuluncin da kake yi hatta wannan ibadar da kake yi hatta wannan sadakar da kake yi wallahi idan baka samu taimakon Allah ya tsaye da kai a daidai din ba in Allah ya rabu da kai ba lalle ka iya yi ba da haka kullum ka rinka roƙon Allah ya tsare kai rike maka wannan hanya da kake kai ta salaha ka abu dan malik yace fa anzalallahu ta'ala laqad taballahu على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة يتي حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم الله كوي سوكد وانا آية لقد تاب الله للي الله يا دوما توبة شيني تاب أدام توبته الله tabaraka wa ta'ala ya dawwamar da tuba ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to amma jama'a malaman tafsiri suke cewa wannan laqad taballahu ala nabi din ba fa tana nufin wai dan annabi yana da tarin zunubi da laifi bane a'a wannan tashrif makanatihi ne fi ila'i rutubati an ɗaukaka makana da girmama matsayin manzan Allah ne aka ce ai Allah ya yafe masa ba wai la annahu an zambin sadra min hadratihi sallallahu alaihi wasallam ba ba wai dan ya aikata wani zunubi bane sam to ai shi ma'sumi ne ai ai annan ma'sumi ne ai Allah ya kare shi taba ana fassara ta da ya karbi tuba taba ana fassara ta da tajawaza anhu da shi da almuhajirin da al'ansar allazina taba'uhu wanda suka bi shi fi sa'atil usra a lokacin da ake cikin kunci abinda ake nufi da sa'atil usra lokacin yakin tabuka kenan Allah ya karbi tuban annabi Allah ya yi wa manzon Allah afwa da shi da muhajirin da al'ansar waɗanda suka bi shi a lokacin yakin tabuka Allahu akbar wannan ayat tana daga cikin ayoyin da suke nuna ashe Allah ya yafe wa sahabbai yi to su waye sabon almuhajirun da al'ansar ne ai yace laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar kai da Allah ya fiwa annabi kai da Allah ya karbi tuma annabi kai da Allah ya wa annabi afwa to ba shi kadai bane wal muhajirin duka sahabbai almuhajirin wanda suka hijira daga makka zuwa madina gaba daya wal ansar da duka yan madina kaga ba cewa yi wa ba'dul muhajirin wani bangare na yan yan muhajirun ba wa ba'dul ansar ba a duka da wannan aya ne malamai ahlus sunna suka tafi akan cewa sahabbai in dai mutum sahabi ne to Allah ya yafe mai zunubin shi gaba daya ba mu da wani baki akan sahabin annabi ba mu da wani harshe da za mu buɗe baki mu zagi wani ko mu taɓa wani ko mu ce ai yayi kaza ko yayi kaza wanda zai ce to ai akwai munafikai a cikin su a to ai munafiki ba sahabi bane ka san me ma'anar sahabi wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kuma yi imani ko ya haɗu da manzon Allah mallakiyan nabi sallallahu alaihi sallama mu'minan bihi wa mata alal islam ya gamu da manzon Allah na ce ya gamu da saboda makaho ai kaga bai ganshi ba ai da haka wanda ya gamu da annabi ya sadu da annabi kuma yana mai imani shi to munafiki kuma bai imani da annabi imanin baka ne imani a zuciya kuma bai da imani daga nan gurin automatically duk munafiki baya cikin sahabbai haka duk wani sahabi mai imani da Allah mai imani da manzon Allah kuma ya mutu yana kan sahabantakansa ko ya mutu yana kan musuluncinsa to Allah ya yafe masa haka Allah ya ga dama ai malan darajar manzan Allah da matsayin manzan Allah da ɗaukakan manzan Allah ai ta cancanta Allah ya yafewa duk wanda suke tare da shi ha mu ma nan ba muna ta kamawa bane Allah ya ce muke mun mutu akan sunansa da ka ahir musulmi ya kame bakinsa akan sahabi ba a magana akan sahabi ba a zagin su ba a bata su ba a kwakwalo laifuffukan su in ma ka kwakwalo Allah ya ce ya yafe musu akwai wautar da ta wuce mutumin da an ce an riga an yafe mai kuma ka dawo da laifinsa yau ko a nan kotun duniya ne in aka ce an yi wa wani afuwa an yi wanke shi an yaye masa wannan abin sai ka zo kana da bayani akai za a ce wannan ai wawa ne ai to ai kotu ta yafe masa kotu fa ta yafe mutum a ce ya yafo ballanta na Allah Allah sa kuna ganewa to Allah ya yafe musu sun bi annabi a lokacin kunci in mun zo za mu yi bayanin yakin tabuka wata rana insha Allah malam iya tsanani iya matsi kamar yadda na fara yin bayani a farkon hadisin to Allah ya yafe musu Allah har yace inna bihim raufur rahim Allah ya faɗa min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum saura kiris zukatan wani bangare daga cikin su ya kauce yazighu yamilu wa yadhhabu kenan innahu bihim raufur rahim sannan ya ce wa alal salasatin lazina kullifu mutum ukun nan da aka dakatar da su an taubati alaihim wato Allah ya ƙi karɓan tubansu shine kullifu aka jinkirtar da su Allah ya ce wa annabi su tsaya sai an yi kwana hamsin ba a kula su to yau su ma an yafe musu yanayin da suka shiga hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahubat wa zaqat alaihim anfusuhum ƙasa ta yi musu kunci da abin da ke cikin ƙasan rayukansu ya musu kunci malam in gari ya maka kunci ka shiga matsi a nan ɗin nan malam sai ka ji kana gumi sai ka ga an matse ka anan duk girman gidanka in bala'i ya same ka wallahi sai ka ji kamar a matse kake a takure kake lalle sun shiga cikin kunci sun shiga matsi wata ayar wa zannu an la malja min Allah illa ilai thumma taba alaihim liyatubu Allah ya karbi tubansu ya sanya musu ya kimtsa musu su tuba kuma suka tuba din Allah kuma ya karbi tuban inna Allah huwa tawwabur rahim ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah ku zamanto tare da masu gaskiya masu gaskiya da gaskata Allah da cika alƙawari qala ka'ab kabu dan malik yace wallahi ma an'ama Allah alayya min ni'matin qattu ba'da an hadani lil islami أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته كعب يشي والله Allah bai taɓa mun wata ni'ima a rayuwata ba irin yadda na gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma na zama bana cikin wanda suka karyata annabi malam yana cikin tabewa Allah idan rabe ka da tabewa a rayuwarka a ce ka karyata manzon Allah baka ci sa'a zuwa duniya ba tsohuwarka ta yi naƙudar banza an yi asara dabba ce kurin take tafiya a bayan ƙasa kai gwanda dabba ma za a yi sabi a ce da su kunu turaba amma duk wanda ya rayu yana matsayin mutum ya karyata annabi ya yi asara daga nan ya kamata ka tausaya waɗanda suke ba musulmi ba kafirai kiristoci yahudawa sun karyata manzon Allah ba su yarda da annabi ba musulmi su ne suka yadda da manzan Allah suka yi imani da shi amma kafirai bambancinmu da mu da su daman ai ba su yadda da annabi ba sallallahu alaihi wa sallama ya ce ni kam na gode wa Allah ba wata ni'imar da ubangijin ya mun irin yadda na gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce to ina godiya akan wannan ni'ima ya ce ban karyata annabi ba fa ahlak ko fa'ahalika kama halaka ladina kadabu ballantana in halaka kamar yadda waɗanda suka ƙaryata Allah da manzan Allah kadabu Allah wa rasulahu suka halaka ba kadabu Allah alƙaul fi di'a'il imani min almunafiqin wannan munafikai sun yi wa Allah ƙarya sun yi da'awar imani amma na baka فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد يشي أي الله تبارك وتعالى يا فدا dangane da waɗanda suka yi ƙarya a lokacin da aka je yakin tabuka suka ba manzon Allah labarin ƙarya ya karɓi uzurinsu na ƙarya yace ya gaya musu ya faɗi zance mafi sharrin abin da ya gaya wani ɗan adam a duniya ni ko da na faɗi gaskiya kaga abin da Allah ya jarabe ni da shi amma na warke yanzu an warkar da ni amma sauran fa ka san akwai wanda suka zo munafukai suka yi tewa annabi ƙarya kai me yasa baka je yakin tabuka ba kawai sai shiryo uban ƙarya sai ya faɗa sai annabi ce tashi ka tafi sai tafi yana ta dariya ai yana ga yayi firi a gaban annabi yayi ƙarya ba shine har ka'ab din har ake ba shawara ba kai me yasa ba za ka je kai ƙaryar kai ma ka wuce ba ga wani ma ya je yayi ƙarya ya wuce to shine Ka'ab ya ce ai waɗannan wanda suka yi wa Annabi ƙarya ai Allah ya faɗi maganganu akan su bai taɓa faɗin mummunar magana irin da ya gaya wa ɗan adam irin wanda ya gaya musu ba kaga Allah ya kubutar da ni ni kan na faɗi gaskiya har yanzu ana nuna mana muhimmancin in za mu yi mu'amala wato mu yi mu'amala da gaskiya فقال الله سيحلفون billahi lakum إذا انقلبتم إليهم لتؤردوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا بما, بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين Allah ya ce da sannu ya Muhammadu ka sani waɗannan mutane za su zo suna yi muku rantsuwa idan kun juya idan qalabtum ilaihim idan raja'atum kenan za su rinka muku ƙarya me yasa suka yi muku ƙarya Allah ya ce suka yi muku don girmama annabi shi kadai ake nufi amma kasa in babba kana magana da babba sai ka ce ai ranka dai ai ku kuka ce ayi kaza shi ɗaya ne amma sai ka ce ku kuka ce ko to ana amfani da kalmar jam'i wa manyan mutane ai abin da yasa ban zo ranka da ai kun aike ni ne wannan da yana cikin uslubin ladabi ba daɗi babban mutum ka ce ba kai ka aike ni ba ai kai ka ce kaza a'a sai dai ka ce ai ku kuka ce kaza ai kun ai kun ba da wannan ranka da ai kun ba da wannan umarni ai tuntunin ai to wannan kalma ce ta me ta girmama babba mu ɗauki ladabin zance mu ɗauki tarbiyyar hira da manyan mutane ko mahaifinka ko shugabanka a wurin aiki ko sarkinka ko wani malaminka ko wani abu sai ka ce kunce kunce wannan abu ne mai kyau kwarai kwarai da gaske to ana iya fasara wannan ayar da Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce fa'aridu anhum ku kauda kai ku rabu da su innahum rijs ai kazanta ce su li khubsi batinihim saboda cikin su munafikai mummunan abu ne amma mumini zai faɗi gaskiya amma shi munafiki rijis ne kazanta ne wa ma'awahum jahannam Allah ya ce ‘yan jahannama ne makomarsu takfihimun nar itaban jaza'an bima kanu yaksibun sakayya ne da abin da suka kasance suna aikatawa yahlifuna munafikai za su zo suna yi muku rantsuwa billahi suna yi muku rantsuwa da Allah lakum gare ku litardau anhum wai dan ku yarda da su malam shi illar munafiki malam Allah raba mu da munafiki kaji munafiki malam in yazo zai iya zama maka ana zance dan ya kubutar da kansa zai ce maka wallahi tallahi billahi alazim la ilaha illa huwa abu kaza ne kuma wallahi ƙarya yake Allah kiyaye mu yanzu ba ku ji nauyi ba da nake faɗan wannan kalmomin duk mumini in aka ce mai wallahi tallahi kaji bayan ya ce wallahi ba kuma ya ce tallahi wani ma sai ya ce billahi kaga duk wannan rantsuwa ne mai zaman kanta wallahi mai zaman kanta tallahi mai zaman kanta billahi mai zaman kanta ha munafiki in yazo zai yi maka ƙarya zai iya hada maka wannan kunshin gaba daya dan me dan ka yadda da shi to yanzu kai duk wanda ya zo ya haɗa maka wannan rantsuwa yaya wanda ka yadda da shi za ka ce aje ka kuma gari ya yake yi Allah kiyaye mu da munafurci ya ce za su yi muku rantsuwa don ku kau da kai ku basu fa'intar da anhum kuma don ku yadda da su in har kuka yadda da su to fa inna Allah la yarda anil qawmil fasikin Allah baya yarda da mutane wanda suke fasikai qala ka'ab sai ka'ab ya ce kunna khullifna ayyuha salata mu mu uku din nan ne aka jinkirtar da mu tuba mu ba a karba ba to yanzu an karba Hilal ibn Umayya Murara ibn Rabi da Ka'ab ibn Malik yace alhamdulillah an amri ulaika dangane da barin waɗancan wanda suka ba da uzuri wanda suka ba da uzuri suka yi ƙarya an karɓi uzurinsu a zahiri annabi ya karɓa kuma Allah ya zo ya ce ‘yan wuta ne su alladina qila qabila minhum rasulullah sallallahu alaihi wasallama hina halafu lahu waɗanda annabi ya karɓi uzurinsu lokacin suka yi mai rantsuwa fa baya'ahum wastaghfara lahum annabi ya musu mubaya'a har ma ya neman musu gafara wa arja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amruna fihi aw hatta qada Allah ta'ala fihi mu kuma mu ukun nan da muka faɗi gaskiya muka yi shahada muka faɗi gaskiya annabi ya ce to mun ku kuma lamarin ku arja'a mun jinkirta za a jira sai abinda Allah ya faɗa akan ku kaga malam wani jarabawa wancan ya yi ƙarya ya tsallake ya tafi munafiki ƙarya ya zo yau annabi annabi ya ce oke je ka amma annabi ya faɗa ƙarshe ce to daman ni fa abin da ku gaya mu na zahiri shi na karɓa shi nake aiki da shi amma na baɗi ni kuma Allah shi ne masani to kai ma malam kai zai iya yiwuwa wani abu ya faru ka zo ka shirga uban ƙarya ka yi firi ka tsallake kana dariya kana murna har ana congratulating naka Allah ya san ƙarya kake kuma shi Allah baya bari sai ya tozarta ka ko ba daɗe ko ba jima malam akwai mutanen da maƙaryata ne akan ƙarya suke rayuwa da ƙarya suke ci da ƙarya suke sha da ƙarya suke sutura da ƙarya suke duk abin da suke yi za su baka sha'awa in kaga suna tafka gidaje za su baka sha'awa in kaga suna hawa motoci masu tsada baka sani ba za su baka sha'awa idan kaga suna aure aure da yawace yawace a duniya amma wallahi akan ƙarya suke mai imani baya yaudaruwa da waɗannan mutane kawai ya san ƙarshen su zai zo ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya ƙarar da mutum duniya kenan mai maganin mutane Allah zai iya barin ka ka cika cika cika ci amma dirar da ya zo cafkarka ha labarin bai da daɗi don haka da yan uwana mu rike gaskiya a ofisoshinmu mu rike gaskiya a kasuwanninmu jama'a mu rike gaskiya a makarantunmu mu rike gaskiya a cikin mu'amalolinmu da kasuwancinmu duk inda za a je a dawo mutum ya yi ƙoƙarin ya kwatanta aikata gaskiya a cikin mu'amalar shi na gaya muku mai gaskiya shi yake cin nasara kuma koda a yanzu ya faɗi wallahi wata rana sai Allah ya taimake shi koda talauci ya same shi saboda ya rike gaskiya wallahi sai ya tozarta wani ɗalibi na ya buga mun waya yana aiki ne na ɗaya daga cikin jami'an tsaro aikin custom ya ce malam an ɗauke mu aiki da ni da abokanai na da ɗan gidan bafana da sauransu ni a aikina na riƙe gaskiya malam duk abin da ya kama na cin hanci da ake karɓa da hauma-hauma ya ce malam na ji wa'azin da kuka yi kuma na yi alkawari kafin na shiga aikin nan cewa in Allah ya sa da ba zan karɓi cin hanci ba matuƙar na sani ya ce amma malam na gamu da jarrabawa ƙwarai da gaske ya ce abokanan aikina da aka ɗauke mu tare da su akwai ɗan gidan babbana akwai ni lokaci ɗaya aka ɗauke mu aiki malam kafin ai wasu shekaru yaron nan ya rugurguje gidan ubansa da gidan uwarsa ya gina gida upstairs ya yi ta kai babansa da mamansa umara da aikin hajji ya ce malam na buga na buga ni ko ɗaki ɗaya ban gina ba ka san me yake faruwa shi duk inda aka samu wata kamama da waye da sauransu da su ake yi ya buɗe bakinsa da hannunsa yana karɓa yana samu ya ce wannan malam sai dai damun matsala a wajen iyayena aka wayi gari aka ce ai wani matsolo ne marowaci ne ga wani ya gina ubansa gida ya kai babansa aikin hajji da umra mahaifiyarsa ya mata kaza ya mata kaza ya ce uwata ta sani a gaba ta yi ta kuka ta ce baba ni kan baba ni kan na shiga uku a kan lamarin nan naka wannan wace irin ruwa ce ce hajiya wallahi tallahi da albashi na kaɗai nake rayuwa ta ce to ai ga wani tare aka ɗauke ku aiki matsayin ku ɗaya yace hajiya baki san me ake a wajen aikin nan ba ni ma da na so zan samu wannan kuɗin in gina miki gidan in kai ki umra in kai ki kaza amma me zai faru lahira ta nake jin tsoro yace wallahi tallahi malam a gaba na za zo ana madaka da kuɗi ko an yi kaza an yi kaza ba sai dai na fasa baki ba harka ce ta Najeriya kun fi ni sanin ta yanda wasu ma'aikata in suka samu wuri suke cin haram wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guzziya bil harami fa anna yustajabu la abincin sa haram inji annabi abin shan sa haram inji annabi suturar sa haram inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ciyar da shi da haram fa anna tayaya in ji annabi ta yaya zai addu'a Allah ya karba wannan shaida ne cewa in mutum yana cin haram ko ya daga hannu ya addu'a Allah ba ya karba ibadarsa Allah ba ya karba ya ce malam na rasa inda zan sa kaina mahaifiyata zagi babana zagi yan uwa zagi cewa bana bada kuɗi na rike kaza ba nake nace kai hakuri ka ci gaba da lallabawa Allah zai kawo maka naka buɗin na halal insha Allah ta'ala da ka su mutane wani lokacin wanda yake haba haba haba haba haba da kuɗi to ba su fiye damuwa ta wuce hanya ya samu kuɗin ba wanda kuma ake ganin shi ma yana da wata kujera amma baya haba haba da kuɗi sai a fassara cewa marowaci ne amma watakila wallahi iya albashinsa kaɗai ke rayuwa mala akwai ma'aikatan da wallahi za ka iya rantsuwa da Allah malam da iya salarinsu da shi suke rayuwa bi da wata hanya da kama ma zai shigo masa wannan ya ji daɗi a rayuwarsa malam wannan ba zai samu dogon isabi ba ya haƙura kafafan ya ɗan ci ya sha in ya shiga matsi ya ɗan ci bashi ya haƙura da 'yan tsohuwar motarsa da tsohon gidansa ya haƙura da 'yan rigarsa ya zauna lafiya da Allah ba wai ya je ɗebo kansa bala'i ba babu masifa a rayuwa irin ta dan adam malam bayan shirka da Allah irin rayuwa akan haram ku fadaka shikenan yace mu dinnan dai muna cikin waɗanda aka jinkirtar da lamarin mu a kuma mu ne waɗanda bamu je yakin badar ba takallafna anil ghazwi wa inma huwa takhlifuhu sallallahu alaihi wasallam iyana wa irja'uhu amrana ya ce ba ana nufin walaisan ladhi zakara ko zukira mimma khullifna takhallufuna anil ghazwi ba a ba ana nufin kin zuwa yakin mutabuka ake nufi ba a'a an ki karban ainihin wato tuban mu an jinkirtar da mu shi Allah yake nufi shine wa ala salatati alladhina khullifu din yayin da Allah ya manzo Allah ya karbi uzurin masu uzuri wa irja'uhu amrana an man halafa lahu dangane wanda suka yi mai rantsuwa wa tazara ilaihi fa qabila minhu Allah ya karbi ko manzo Allah ya karbi ainihin wato uzurin su yace muttafaqun alaihi hadisin nan bukhari ne da muslim suka ruwaito shi wa fi riwayatin anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati tabuka yawm al-khamis a wata riwaya manzo Allah ya fita yakin tabuka ranan khamis ne na yi muku bayani a baya cewa yakin tabukan ba a samu dama aka yi ba wa kana yuhibbu an yakhruja yawmul khamis to daman ɗabi'ar manzon Allah in zai fita yakan fita ranar alhamis ko tafiya jama'a annabi zai yakan fifita ya tafiya ranar alhamis in zai fita yaki sai zaɓi ranar alhamis yana kuma yin azumi ranar alhamis aka tambaye shi saboda me yace ran alhamis ina azumi ran alhamis ne saboda ita ce ranar da ƙarshen sati a wajen Allah saboda wace gari juma'a za a ɗauki aikin littafin bayi ana kaiwa Allah ana kaiwa wajen Allah ran alhamis ake kai takaddunmu ya ce to ina yin azumi ne saboda mala'iku su tafi su je su ce sun baro shi ma yana azumi hadisin imamun nasa'i ne ya ruwaito falamma kalla ma kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin illa yawmul khamis in dai annabi zai tafiya insha Allah sai ya sai ta ranar alhamis sai ya tafiyarsa wannan sunna ce annabi yake wa fi riwayatin wa kana la yaqdumu min safarin illa naharan annabi baya dawowa daga tafiya kuma sai da rana wannan wata sunna ce ta annabi in dai zai dawo to baya dawo wan dare ku gane wannan jama'a muna karatu ne dan mai aiki da shi in dai ba jirgi ka hawo ba ba yanda za ka yi bukin ɗinka ya baka in dai da hali to ka dawo da rana ido na ganin ido a'a bayan karfe goma a'a bayan azhar a'a bayan la'asar amma cikin dare mutum ya sauka annabi bai fiye yin wannan ba har ma a wani hadisi yake cewa idan ɗayanku ya yi tafiya zai dawo ya daina dawowa wa iyalinsa yana wato ya turku ha turukan yana afka wa iyalinsa cikin dare ka yi wata doguwar tafiya kuma ka shigo gida cikin dare yara suna tsakiyar bacci matarka ta yi bacci yawon bacci ya zo mata a baki ta bata gyara jiki ba bata gyara dawowa cikin dare bai da daɗi amma ka dawo da rana ido na gani an gyara maka gida an saka turaren wuta an zuba abinci al'amura ga sunan a falon ka iya gani ustaz ka zauna ka ja kaya sosai mai kyau ai ya fi daɗi amma ka zo kowa yana bacci shi yasa a wata riwayar manzo Allah ya ce sai an sanar in mutum zai dawo da daddare to ya sanar hatta tamtashita ash-sha'isa wa tastahidda al-mughiba wanda kanta yake wargaje bata tsefe kai ba bata yi gyaran gashi ba kaji ba annabi ce kakka dawo wa iyalinka sai ta yi gyaran gashi sai ta taje kai ke kuma mata uwar kazanta kin ji abin da annabi ya faɗa saura mijinki ya zo ya tafiya ki zo ki zo masa da kitso da kwarkwata kina gab gab kina kina fasa kwarkwata a kanki ba a yi wanka ake sosai a gyara gashi a yi kitso ko kuma a conditioning ɗin kan da shampo da komai mai gida ya zo ya gani masha Allah haka annabi ya faɗa tamtashita sha'isa mai wargadajjen gashi ta gyara gashinta ta taje gashinta wata sahidal mughiba wacce take da gashi gashi a jikinta a wasu wani wurare ta yi aski ta gyara jiki kinaya ne ta yi tsafta ta kula ashe ana taron miji ha ashe ana gyara jiki don miji a'a ashe miji yana da matsayin da ya kamata a gyara gida saboda zai dawo ba a zo a tarar da tarkace da kwanuka da cokala gida a wargaje ba tsari ba duk matar da ta san me take yi to sai ta yi tsari idan mijinta ya yi tafiya ya zo dawowa manzo Allah idan ya zo dawowa yana dawowa da rana fi duha daidai lokacin sallar walaha haka ya dawo a yakin tabuka fa idza qadima bada'a bil masjidi idan ya dawo kuma sai ya fara da masallaci fa salla fihi rak'ataini thumma jalasa fihi annabi sai salla raka'a biyu a cikin masallaci ka duba annabi malam in ya dawo mai zai je gidan shi ba bai zai je gida ba sai ya zo masallaci sai ya zauna sai salla raka'a biyu sannan sai ya zauna ya juya ya ce to akwai masu matsala malam ka ji shugaba malam me damuwarka to bismillah kaifa bismillah to kaifa iyalinsa suna gida ba su gan shi ba wannan shine shugaba ko baka ji ba mai kulawa da al'ummarsa mai tausayin jama'a ba a yi ta kashe mutane ba kama san ana kashe su ba mutane suna cikin bala'i kana can kana yawo a kasashen turai ana ta faɗa a nta cewa yau ya tafi kaza yau ya tafi ƙasar ka ana ta bala'i ana sace mutane ana kashe mutane ana ta abubuwa ba wannan ba shine tsarin shugabanci na musulunci ba shugaban musulmi mai tausayi ne shugaba na musulmi wanda yake kula da tsarin musulunci yana kula da hakkin talakawansa wannan hadisin imam muslim ne ya ruwaito shi wannan na ƙarshen don haka ya koyan uwana wannan shine ƙarshen hadisin kabu da muka karanta a wannan masallaci mai albarka wanda yake cike da fa'idoji masu tarin yawa kwarai da gaske lokaci yayi anan zan dakata insha Allah abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah tabaraka wataala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu